الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da yammaci ta lahadi ko goma sha shida ga watan azumi hijiriya 1446 wanda ɗaya ƙirgen ma kuma sha hudun ne sha shidan ne ga watan march 2023 muna wannan masallaci na al-ahfad masallacin ahfad cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci mai albarka yau za mu tashi aya ta 26 a cikin suratu ali imran jiya mun tattauna a ayoyin da suke gabanin wa'annan muka fada muka ce yau in allah yadda za mu tashi fadin allah madaukin sarki ulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
بنجي سبحانه وتعالى yake cewa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب wani ita ce ayat da za mu tashi yau da izinin Allah Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa qul gaya musu nan ma kamar maganar da muka tattauna jiya nan wajen an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya aike shi subhanahu wataala a matsayinsa na bawansa ya aike shi zuwa ga wasu bayin nasa ya ce ka gaya musu allahumma malikal mulka malikal mulki ulillahumma ka ce musu ya allah malika nan gurin ya zo malika da fatha mansubun ne ala annahu munada mudaf munada mudaf mun san mansub ne zaka ce kenan taddirin sa an cire adatun nida din zai zama ya malikal mulki ya malikal mulki kamar yadda zaka ce ya abdallah ya umma abdillah zaka masa tunda yana da yana da izafa zaka masa nasba to nan gurin kamar haka ne mansubun ne ala annahu mudada mudaf wa hudifat adatun nida wa taqdiru ya malikal mulki kenan qul illahumma malikal mulk qul ya muhammad ya allah kace ya allah ya mallakal mulku kulluhu ya wanda yake da mulki gaba ɗayan sa mulkud dunya wal akhirah mulkin duniya da lahira tamliku jami'al mamalik duk wani mai mulki ba kai kake mallakansa watusarrifuha da wani duk wani nau'i na mulki watusarrifuha to dubbiruha duk wani mulki kai kake juya ta yana hannunka ne ya ubangiji qulillahumma malikal mulk to sai ubangiji sai ya labarta mana wani abu na kaɗan daga cikin yadda Allah yake juya mulkinsa yadda ya ga dama da Allah shi ne malikal mulk duk mamallakin kowane irin mulki a hannun Allah yake shi yake juya shi yadda ya ga dama yau sai ya mai da talaka sarki ya mai da sarki talaka yau Allah ya mai da mai kudi talaka ya mai da talaka mai kudi babu ruwan Allah Allah ya iya mai da talaka mai kudi a lokaci guda ƙudurarsa kuma ta hana shi yin kudin a lokacin kamar da ya faru da abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf da ya hadu da sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada ya fi kowa kudi a madina amma ya ce a yau dinnan zaraba maka dukiya ta guda biyu a lokaci guda yana faɗan haka abdurrahman bin auf ya zama mai kudi amma abdurrahman a lokaci guda ya ce rike kudinka bar ni in je in nemi na gumina a take kuma ya zama marar kudin daga lokaci guda allah zai mai da kai mai kudi lokaci guda zai mai da kai talaka lokaci guda ya mai da kai sarki lokaci guda ya bai da kai talaka mutum yana cikin gidan mulki a ƙasa da minti biyar sai a ce masa juyin mulki yana prison yanzu wanda yake mallaka mai saida ayaba da biredi a bakin hanya ko kuma mai tura yalo a cikin amalanke ya fi shi daraja domin shi yana yawo zai tafi wajen iyalinsa an jima wancan kuma da aka masa ku zai tafi gidan prison ne sai an zo an san masa indomi in ma an ba shi a daren Allah shi ne mai wannan aikin yasa Allah ke cewa tu'til mulka man tasha'u kana bada mulkinka ga wanda kaga dama a lokacin da kaga dama sanda kaga dama a inda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u kuma kana fizge mulki ba kana karba ba fautansa ake domin mulki dama haka ake masa ana fautansa ga wanda kaga dama tanzi'ul mulka mimman tasha'u an tanzi'ahu minhu sai ka karbe shi tuzilu anhu wasfal malik yanzu yanzu nan da sunansa sarki ko shugaba ko gwamna ko waye yanzu yanzu nan ya zama sunansa audu ko musa wanda da sunansa excellency ku duba fitinan mulki ne Allah ne ke karbanta daga dama lokacin da ya ga dama wa tu'izzu man tasha'u yanzu yanzu nan wanda ba kowa ba ba komai ba ka daga shi ya zama babba yanzu yanzu nan wato izu man tasha'u an tu izzahu bi ta'atik babbar izza ta farko shine a bashi da'ar Allah wanda wanda kaga dama ka sa ya zama mutumin kirki sai ka bashi da'ar ka wa bi ta'ihi mulk zaka iya bashi mulki ka bashi iko yanzu yanzu a wajen sa shi kadai kankanin misali a cikin ƙasa da awa 48 wani ya yi shekara takwas yana cewa 'yan najeriya ku sha man fetur cikin sauƙi an bi shi an bi shi ya cire abu mai sauƙin nan ya ce ba zai cire ba a ƙasa da 48 hours yana garin yana ƙasar yana raye shi ma yana cikin wanda aka ce masa daga yau kuma sai ka sha mai tsadar ba mulki ba kenan an yi an yi ya cire yaƙi amma yanzu an cire sai kuma ba yadda iya masinjan ofis ɗinsa ma yanzu ya zama ba nasa ba wato zillu man tasha yanzu nan zai kaskantar da wanda kaga dama saboda baya binka ko ka kwace mulkinsa ko ka ɗora makiya a kansa dama kai Allah biyadika alkhairu duk wani alkhairi a hannunka yake kai kake juya shi da ga dama ba wani wanda ya sai kawo maka alkhairi sai ubangiji ba wanda ya sai baka girma ya baka daukaka ya baka matsayi ya sa ka samu ci gaba ka samu kwanciyar hankali wallahi sai ubangiji duk wanda yadda alkhairin sa da ci gaban sa da girman sa yana hannun wani akwai wanda zai iya katabusa al'amarin sa yayi asara shi yasa Ali bin Abi Talib yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yabon ubangiji a addu'arsa a cikin du'awul istifta zai ce labbaika wa sa'adaik yana girmama ubangiji wal khairu fi yadaik yace duk alkhairi a wajenka yake wash sharru laysa ilaik ba wani alkhairi da za a sharri da za a danganta shi a gare ka innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah kai kadai ne mai iko akan komai babu wanda ya isa ya shigo cikin ikonka kai kake yin abin da kaga dama ba wanda zai tambayi me yasa ka aikata kaza cikin juya mulkin ka ya ubangiji da kake juya shi yadda kaga dama tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl Allah subhanahu wataala kai kake shigar da dare a cikin rana yanzu nan muna rana yanzu yanzu nan anjima sai ka ga malam alhaji zai dau abun hawansa yana tunanin bacirinsa lafiya ko ba lafiya ba saboda ya haska yanzu Allah ya cire hasken ya mai da shi duhu wa tulijun nahara fil layl ay tudkhilun nahara fil layl kana cikin dare babu wuta an yi ruwan sama ba za ka iya fita ka yi tafiyan 500 meters ba saboda mai saboda duhu amma daga gari ya waye fayau sai ka jance ku ajiye torch light ɗinku ba ku da matsala bari in je har bakin ka zama in dawo yanzu ina ganin gabana Allah shi ne mai yin wannan idan Allah ya tafiyar da duhunsa ba wanda ya sai kawo haske ba technology da ya isa ya haska duniya ba a yi shi ba kamar yadda babu technology da ya isa ya mai da duniya tana da duhu a lokacin da Allah ya sa mata rana ba a yi shi ba duk technology da ake da shi ya dai dan wani area kankani amma ya abin da zai haska duniya duk duniya kai ƙasa ɗaya kai gurin da yake da nisan 1000 kilometers a ce ana da wani technology da abu guda fitala ɗaya za ta haska shi wallahi ƙarya suke 1000 kilometers amma ubangiji kilometers ɗinsa ba lalagashin saniya yana haska su da torchlight guda ɗaya ita ce rana tulijin laila fin nahari wa tulijin nahara fin lail wa tukhrijul hayya min al mayyit ubangiji kai kake fitar da macece a cikin rayayye wa tukhrijul hayya min al mayyit kake fitar da rayayye a cikin macece abu a mace amma sai fitar da rayayye تخرج الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء من النطف الميتة ينزلنا متن أسلنسا مني ɗigon mani da yake fitowa daga jikin namiji abu ne macacce baya motsi ba shi da katabus amma wannan abun ubangiji ya fito da shi ya ajiye shi a wani guri wata shida bakwai takwas tara sai ga yaro kuke ke ya fito wannan sai ubangiji wato kurji zar'a min alhabba kamar da zaka dauko kwayar masara ba ta da rai kwayar gero ba ta da rai kana sare uwar bushewa ma take yi amma wannan bushashiyar macacciyar wanda ake nika ta zama gari sai ka je jeji ka tona rami ka saka ta a ciki a zuba ruwa wannan ƙasa macacciyar zuba ruwan da ta yi da kai mata sai ta rayu sai ta fitar da wannan macaccen ƙwayar shi ma sai ya rayu sai ga ya fito da abu kore wannan kalaminan nawa ƙwayar dubino ka sa ta tsiro wadda jajatu min albaiza ƙwai ka fito da kaza a cikin ƙwai wal mu'mina min alkafir ka ga mutum kafiri ne iya barna amma ka samu ɗansa liman ne mahaddacin ƙur'ani da sauran misalai wanda Allah yake fitar da rayayye a cikin macece wa tukhrijul mayyita min alhayy ubangiji kuma yana fitar da macaccen ma daga rayayye to kawai sai kai opposing din abin da muka faɗa wannan fitar da macacce daga rayayye kan yafi yawa yanzu shi maniyin da ake fito da shi daga jikin waye ne daga cikin rayayye ne yana fito da shi daga jikin mutum rayayye dabba ita ma abin da take fitarwa spam rayayya ce amma ita fitar da abu macacce sannan kwayar masara da gero da dawa daga jikin mai ake fitar da ita daga jikin rayayye masarar ce tana tsaye lafiyanta kalau sai ka zo ka sare ta ko ta fito daga ciki kwai ba macacce ba ne kwai yana motsi ne amma zai fito daga cikin rayayyar kaza kafiri sai ga mumini ya aifi kafiri Allah ka tsare mu da sauran misalai to ubangiji kuma shine tarzuqu man tasha'u bighairi hisab Allah shi yake azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba ba sakamako haka kawai overnight kawai yanzu ka zama mai kudi da ganin uban ganin daman ubangiji a najeriya ba an yi wasu mutane ba wani matashi dan shekara 42 a lokacin haka kawai ya fito a kano ya fi dun masu kudin kano kudi wanda suka tuna shi sun tuna shi ba na kira sunansa ba har da hularsa har ana saka hulan irin sakun hulansa har tana da suna hular overnight kawai ya fi kowa kudi a kano ba a san ta ina ba allah kenan mai yin abin da ya ga dama ya fito da kai daga kurkuku ya sa ka zama shugaban kasa ka fi kowa kudi a lokacin kana gonar ka ya dauko ka ya baka ka zama shugaban kasa kana cikin ciyanunka Allah babu ruwansa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab ba tare da wani sakamako ba wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab ay tuti man tasha'u min al-khalqi rizqa al-wasi'a duna taktir aw tadhiq aw muhasaba ba tare da ka sha wani wahala ba ka takuru ba ubangiji ya maka haka Allah subhanahu wataala ke cewa aya ta gaba la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina na'am
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله سبحانه وتعالى كتوى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين kada mumine su riki kafirai majibinta lamarinsu abokanan soyayyansu min dunil mu'minin ta yadda har za su dora su akan mumine yan uwansu koma bayan mumine mumine ne aka ce kai musu haka banda kafirai wanda basu bi Allah ba wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata haka fa laysa min Allah fi shay'in Allah ba ruwansa da shi Allah ya barranta da shi shi ma ya barranta kansa da Allah ne illa an tattako min humtuka wannan alistisna munqati ne istisna'i ne munqati laysa muttasilan ba a ce nan tattako min humtuka ma'ana nau'i ne na muwalaci wa gare su ba a'a ba a baka daman kai wala'i ba a lokacin da zaka yi taqiyya wannan attuqa attaqiyya ne aka ce nan kai sai dai in zaka yi musu taqiyya ne illa an tattako min humtuka nan zo mu tattauna nan zo mu tattauna akan wannan masala dai taƙiyya mu babu ita a wajenmu ba mu santa ba addininmu ba sai akan kafirai kadai shi ma lokacin lalura zan faɗi kuma halinta saɓanin wasu ba wayanda suka ƙaro addinin yahudanci illa an tattaƙo minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa ubangiji yana cewa ku kiyaye kansu ku kiyaye shi wa ila Allahi al-masir kowa gurin Allah zai koma to wannan ayar akwai aiki akanta da yawa la ya takhidil mu'minuna kada mu'mine su riki alkafirina kafirai auliya a majibinta lamarinsu abu ababanin soyayya min dunil mu'minina koma bayan mu'mine wannan siga din na la ya takhidil mu'minuna alkafirina auliya min dunil mu'minin wannan siga ce khabariyya siga ce khabariyya nafyun ne la nafyun ne mutadamminun ma'anar insha an-nahy jumlar insha'iyya ce wacce ta kunshi insha kai wanda take nuna mana hani ake muku labari ake barawa amma abinda mafaduhu annahyu ana maka hani wa hadhihi siga tadullu ala tahrim sigar ita kanta tana nuni haramci ne kenan haramun ne mumini ya riki kafirai majibinta lamarin sa koma bayan mumine da aka ce su ka rike su hafiz ibn al-qayyim ya kawo kwatankwacinta da ya zo kan wannan aya ɗin cikin littafinsa bada'iul fawaid ya kawo kwatankwacinsa da suke nuna siga kabariya amma tana nufin insha imma nahai wa imma al'am kamar fadin Allah madaukin sarki la ya takzuru mu'minu kafir ne kawo mana wannan ayan da kuma ma kana lin nabiyyi ma kana lin nabiyyi walladheena amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba ma kana ay ma yanbaghi hani ne nan ai wannan yana nufin haramun ne ga annabi da wanda suke tare da shi suke nema wa mushrikai gafara ko da kuma ‘yan uwanka ne ko mahaifinka ne in ya- in ba musulmi ba ne ba za ka nema masa gafara ba wa ma kazin istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu wannan ita ce sunnar Allah akan annabawa akan muminai kenan ita ma wannan tana nunin siga ce ah, da take nuni kan wannan hani din da kaman fadin Allah badukin sarki ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rab ay yatakhallafu an rasulillah ma kana ai ma yanbagi wannan shi ma haram haramci ne ake magana akan sa to nan ma la yattakhidhul mu'minuna la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina min dunil mu'min awliya min dunil mu'minin ba za su yi wannan aiki din ba wannan la ya takzul mu'minuna annafiya ce allati tadullu ala al'umum tana nuna dukkan a kowane irin hali a kowane irin hali ba za ka fifita kafiri wanda maki Allah wanda ya ce Allah uku mai zagin Allah ya ce Allah yana da ɗa ya ce Allah ɗa Allah uwa Allah uba wanda yake ta'addanci da ubangiji kai ma karka babu maganan ka zo kuma ka ji kana kaunansa kana son sa ka sama masa wajen zama a zuciyarka idan yana bukata ka masa haka yace Allah ɗaya ne Allah ɗaya ake bauta shikenan mu shine criteria din duk kafirin da ya ga musulmi baya jin sa a zuciyarsa shine ya karya mana rules and regulations din mu muna da wasu ka'idodin da muka dora guidelines din mu idan ka abin nan din su to ka samu matsala kamar yadda kowa yana da nasa yanzu kowace ƙasa za ka shiga tana da dokokinta kuma dole ka bi mutum shi kaɗai ma zai ce yana da principles ɗinsa muna da constitution muna da acts muna da laws muna da waye muna da waye duk a ƙarƙashin wa'annan mutum ma ya zo gidansa zai ce shi ma yana da nasa saboda muna da freedom ai ko barista akwai wasu freedoms wanda idan ba za su zama sun ci karo da main constitution ba sai a barka kai kayanka gari ne aka yi aka ce wannan gari ne gashi nan kana da iko kace ba zan zauna a garin ba ni ba fulatani ne dan yankin kaza amma na fasa zama cikin fulani din ni ma a ka'ida ta ba zan zauna ba zan koma wani ka- gari freedom of me kenan movement to haka mu ma musuluncin mu yake da shi yake da shi yadda in mun tashi rabon wani abu in baka cikin constituency mu ba za mu saka a ciki ba soyayyar mu ba ma ba da ita wa kowa ba arha ce da ita ba sai kana cikin wannan constituency din sannan mu baka ba za mu so ka ba in kai ba musulmi bane za mu kyamace ka musamman kana kya- kau- kana kyamar Allah kana yakar mu kana munafurtan mu ba za mu so ka ba Allah mu ya hana haka kuma a ɗaiɗaiku ma duka yasa guda uku a halayya a cikin halayya bi ayi halin a bi ayi zaman wa fi ayi makani wa fi ayi fardin min al-afrad guda hudu matakai guda hudu din nan a kowane hali a kowane waje a kowane zamani a kowane mutum ɗaya da bai cika sharuɗan nan ba wani ya tambayi Ahmad Didat ya ku kasar Makka Madina ba a bari a shiga yace ai visa ma America ma ba za ka shiga ba sai da visa shiga kasar Saudiya sai da visa wanda international diplomatics ya yi design ya ba mu dama muka yi design ta zama internationally design kuma da ita za a yi aiki bayan ka shigo saudiya to sai kuma cikin garin makka shi ma muna da additional criteria shi kuma sai ka ce la ilaha illallah haka yi ba wa kafirai amsa kuma har kasashen kafirai akwai gudun da za a ce ba za ka shiga ba yanzu za ka iya shiga america amma idan ka zo shiga white house akwai dokokin shiga white house da haka kuma kowane kafiri zai iya shiga ƙasar saudi arabia ya sauka a riyadh ya sauka a dammam ya sauka a jidda amma shiga makka da madina akwai additional criteria shine sai ka ce la ilaha illallah kisa musuluncinmu idan baka cikinsa kuma kana kyamar mu baka son mu ba ma son ka mu ma ba za ka zauna a zuciyarmu ba wannan yana bayyana ta ne saboda kafirai waɗanda ba musulmai su gane ta dalla-dalla addinin mu babu kwana a cikinsa a fili muke bayaninsa in za ka yi alaƙa da mu ya zama alaƙa ce ta amana ta mutuntawa ta kada mutunci a nan kai kuma sai mu yi alaƙa da kai daidai gwargwadon yadda addininmu ya ce mu yi da kai in ka ga wani abu ba ma sa ka haka addininmu ya tsara muna da constitution ɗinmu design constitution revealed by Allah subhanahu wa ta'ala dole shi za mu bi kamar yadda ba za mu yadda ka auri yarmu ba mu musulmai addininmu ya haramta kai kafiri ko ya kake in baka shiga la'ilar ba za mu baka yarmu ba amma mu an yadda mu auri taka in ka ga dama ka bamu kai ma ka iya cewa ba za ka bayar ba dama mu ba dole bane ai suna wannan godin ai su ce ya za ku yi kuku auri nan a'a ba mu ce sai kun bayar ba mu zo ka ce ba zan bayar ba duk wanda ya zo in ya maka ciwo ka ce ba za ka bashi ba amma mu in mun ga ya auro ba za mu ce bai kyauta ba kamar yadda ba za mu bari kuma aurar muku mana a aurar muku da tamu ba mu haka yake a constitution din mu ba kwana a rubuce yake to karka yadda kai ka rike su wata aba ka sa soyayya su har ta fita musulmai shi yasa malaman fikihu shi wannan soyayyan tana nan kala kala ne tana nan kala kala ne malamin fiqh da suka tashi wani wani soyayyen kafiran wallahi kafirci ne wani zai kai ka daraja zuwa ga in ka so su kafirci ne wani munafurci ne wani kaba'irul zunub ne wani haramun ne wani za a yi cewa yukrahu lak zalik kamar yadda malaman fiqh suka tashi ba da misalai na alwala'u wal bara tsakanin soyayya da kafirai za su ce musu za su ce karka yadda ka nuna musu soyayya sai aka ce ku ba da misali sai suka ce kaman ya nemi aron shafuna ka karba ka yi masa mi ka fere masa alkalami kamar wannan ta ce kamar me malam fi kyufe kenan suka ce kamar me kamar ya zo da tawadansa gwangwamin tawadansa ya kasa zubawa ya ce rike min saman ni kuma in matsa da kasan kar ya zube duk wannan an hana ka duk yana daga cikin wala'i a gare su to kaga nan na fi kyuhu ai ba za ka ce ya kai matsayin kafirci ba amma wannan ma makaruhi ne balle kuma ce ga musulmi dan gwanka a gefe zai yi wanda yana bin Allah yana kaunan Allah yana girmama Allah ya ce la ilaha illallah yau din nan wannan kuma ya zagi Allah mutum ya zagi Allah ka fifita shi akan wanda yake wa Allah biyayya to sai aka ce illa an tattaqu minhum tuqa in kaga a wani guri kai abin da zai dadada wa kafirai rai to sai dai in taqiya kai mu a wajenmu taƙiyya wasuwa ake yi wa wa kafirai ne kadai a kafirai ne kadai ake wa taƙiyya ba a yi wa musulmai taƙiyya mumini babu maganar taƙiyya akan mumini illa an tattaku minhum tuqa sai dai idan za ka yi musu taƙiyya wannan na gaya mana alistisna munqati' ne ba muttasil ba kidin okay za shi wuta wannan alistisna munqati' ba alistisna muttasil ba domin almaqsud bi qawlihi illa an tattaqu minhum tuqa fadin Allah subhanahu wataala illa an tattaqu minhum minhum tuqa wannan laysa min jins almuwala baya cikin jinsi na muwala dama idan sun zaba jinsun daya jinsun su daya sai ya zamana al-ittisal abin nan al-istisna muttasil ne amma ba jinsun su guda daya ba ai la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin illa an tattaqu minhum ai illa an tattaqu minhum fa hadha laysa min al-muwalati inma huwa shay'un akhar wannan baya cikin muwala wannan wani abu ne daban ya'ani bi ma'ana lakin in istisna'i munqati ne zaka kaddara lakin a gurin lakin hina ma tattakuna sharrahum lokacin da kake jin zasu cutar da kai kafiran zasu maka rashin mutunci to nan gurin sai ka musu taqiya kai mumini sai kai taqiya ka faɗi kalmomin da zai musu dadi ka faɗi abin da zai faranta musu rai ka faɗi kaza ka faɗi kaza dan su kyale ka mu kuma taƙiya a gurinmu a lokacin da ka shiga hannun kafirai mubah ne mubah ku riƙe mubah ya halatta ne sannan malamanmu dukkan malamanmu suka yi ittifaki watar ku ha aula ka bari ko kashe ka za su yi ka rabu da wannan taƙiyan da za ka nuna musu wani nau'i na abu wannan shi yafi shi yafi wa tarkuha aula ka rabu da musu wannan wannan wannan almudara din da dan lallaba su din a lokacin da kaga za a cutar da kai ka hakura malaman mu suna ga shine yafi tarku taqiyya ma al kufar aula shi yafi mubah ne sabanin yan shi'a sabanin yan shi'a su taƙiyya a gurinsu addini ne wa duk wani musulmi wanda bai karbi addinin shi'a ba zaka masa taqiya me ake nufi taqiya zaka masa munafurci zaka masa yaudara zaka nuna kana tare da shi a shi ƙarya kake har ma tambaya ake yi ya zan yi na gane ya zan yi na yi wa ahli sunna taqiya sai aka ce duk abin da ya baka fatawa akai ka aikata sabanin sa shine ka shine shine ka saba masa a gaban sa karka yi amma in ya fada ka ji ka aikata sabanin sa wannan shine taqiya gurin su kuma mutane ba san me taqiya a gurin ayan shi'a ba shi yasa duk wanda ya taba saka rigar shi'a wasu malamai suke ga in ya fita ma'ana ko kwanto da yawa saboda zaka dauka duk taqiya suke saboda suna da mummunan aqida ta taqiya din nan cewa suke fa at-taqiyatu dini la dina liman la taqiyata lahu baka da addini idan baka da taqiya suka ce at-taqiyatu tis'atu a'shar tis'atu a'sharid din tis'atu a asharid din taqiya a gurin su in ka raba addinin gaba daya kashi 100 10% ko abin nan 90% duka taqiya ne 90% duka taqiya ne duk wani abu da kage ana aikatawa duk wani soyayya da dan shi'a zai nuna wa sabanin wanda ba dan shi'a ba duk yaudara ne shi suke nufi kenan a wata riwaya attaqiyatu dini wa dinu aba'i kafi taqiya addini na ne addinin iyaye na ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana taqiya ku karanta yadda annabi yake mana shi yasa da muka zo yanzu maganan la yattakhidhul mu'minuna ko alkafirina muka fito ballo ballo waɗanda ba musulmai da muke tare da su su gane yadda addinin mu yake ba ma kwana ba ma yaudara ya zaga har coci suna zuwa za su tashi je har coci sunna suna tare da su kuma ƙarya ne za a yi mudara da musulmai kuma ƙarya ne mu ba mu da taƙiya sai a kafirai a lokacin da za su cutar da kai shi ma mafi ƙanƙantanta mubah ne ya juz illa an tattako min humtuƙa wai haddirkum Allahu nafsahu ubangiji yana tsoratar da ku kansa yana cewa ku bi a hankali illa an tattaqu minhum tuqa ko wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa yukhawifukum Allahu min nafsihi Allah yana tsoratar da ku daga kansa kar ku shiga fushin sa wa ila Allahi al-masir dukkan ku zuwa ga Allah subhanahu wataala za ku koma kamar da na faɗa ita taqiya kala kala ce ai abin nan afwan riko ga kafirai ko ka nuna wani abu na kauna da kafirai kala kala ce wata ta kai darajar kafirci wata ta kai daraja ta kaba'ir zunub wata darajanta makaru aka samu ya danyi wani abu wanda za a kai shi abin nan makaruhi ne ka aikata wannan akwai kuma lokacin da za ka yi musu mu'amala daidai gwargwadon inda ya zama na ba sa yaƙanku ba sa munafurtan kuma kuna zaune lafiya da su yanzu misali hatib ibn abi balta'a hatib ibn abi balta'a me ya faru da shi wannan sahabin ya halarci yakin badar badari ne amma lokacin da annabi ya shirya an ci mutuncinsa an kwace masa dukiya an kore shi an kwace wasu mata an yi kaza aka koro suka dawo makka annabi an ci mutuncinsa yana shirin zai ɗauko fansa wanda irin fansa zai ɗebo dukiyarsa shi ma zai rama abin da aka kwace masa zai yi domin annabi baya neman yaƙi baya neman faɗa hatib ibn abi balta ya samu labarin me za a yi wa mutanen makka sahabi ne fa sai ya dauko leta sai ya rubuta leta sai ya nemi wata mace ya ce kin ga letan nan ki boye ta ki je ki sanar da kafiran makka qurayshawa annabi zai yake su da zamanin yanzu ne aka yi wannan ai yanzu da mun kai shi da mun sa masa kawulasan ya zama kafiri shi fa wannan kuduba sirrin aka yi mitin da annabi da shi ya ji mitin din amma ya rubuta leta ya tura kafirai ya yi revealing din mai secret na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a wajen very sensitive guri na za a yi yaƙi annabi sallallahu alaihi kafin leta ta isa aka sanar da shi sallallahu alaihi wasallam aka ce akwai leta da aka aika kuma ga wanda ya aika sai na ali da kai da mibdad ibn aswad da waye su uku mazza ku bi mata za ku same ta a waje ka za ku karɓo leta suka samo mata ke ina letan da aka baki ta ce ba ni da wani leta ni zan je maka ne sai na ali ce mu ba mu isa mu karyata abin da ya faɗa ba kuma ba makareci ba ne wallahi akwai leta a wajenki me ya faru ce annabi ne ya ce akwai sadiqul masduq gaskata annabi kenan ko ki ba mu ko mu ɗau mataki a kanki annabi sayyidina ali ya ce ko ki ba mu ko mu miki tsirara duk wani lungun jikinki sai mun duba in mun duba kaya ba mu samu ba muka duba aljifanki mu samu ba wallahi mu dai tunda annabi ya ce akwai leta wallahi akwai duk guri mai lungu a jikinki sai mun sai mun duba mun san zaki sata a jiki a razara ta tukunna sai ta ce ka ba a je haka ba sai ta daga kwalinta ta daga sai ta kunce kitso a cikin kitso fa sai ta zaro leta ku duba sai ga leta daga hatib ibn abi balta'a zuwa ga suwa ne ku tattara dukiya iri kaza da kaza a ɓoye kaza annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo yadda aka sace masa aka kwace masa dukiyarsa aka yi kaza zai zo ya dau fansa za a yi kaza za a yi kaza aka dawo da leta ga hatib ibn abi balta'a ga sayyidina umar ga kaza gita boji inji fulani cikin aka bude leta leta daga wani kaza kai kai kai letan nan eh sayyidina umar cikin sana bari na rawa da ba dan sayyidina Umar baya abu sai da umarnin Annabi ba da Ibn Abi Balta an gama da shi eh Hatib afwan da an gama labarin sa da ya zama wani abu me ya faru da shi sai manzo Allah yake cewa me yasa kai haka ku ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace me yasa kai haka shine sai bada wannan uzurin yace ya manzon Allah ni miskini ne talaka ne lokacin da aka yi cin mutunci aka yi kaza ni dukiyata na dan samu na tattare ta na bar wasu qurayshawa nace su tattare tsoro nake kar aje lokacin kwasa ni kuma a hada da nawa a tattare su ba za a mayar min ba na zama talaka ku duba shi dan dukiyarsa yake damuwa da ita lokacin sai na Umar kuma ya ce da'ani adriba unuqa hadhal munafiq bar ni in bugi wuyan wannan munafikin sai na manzo Allah ce kar ka sake ce masa munafiki kar ka sake ibn abi balta babban mutum ne wa ma yudrika la Allah kad tala ala ahli badar wa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum wannan dan badar ne fa ubangiji cewa duk wanda ya halarci badar ku aikata abin da kuka dama na gafarta muku Allah ya gafarta masa gafararre ne kaga da ka ya kafirta da ya kafirta fa da yanzu ba za a danganta shi da badar ba saboda kafirci shirka ma kanta ba ta rusa ayyuka la in ashrakta la yahbatanna amaluka har annabi da zai shirka aikinsa ya ruguje nan kuma ya yi wannan aikin amma annabi yana danganta shi da badar ɗinsa da ya kafirta da za a ce aikin badar ɗinsa ya rushe amma aikin badar bai rushe ba wannan kaga ya nuna muwalaci zuwa ga kafirai amma iya darjansa da uzurinsa da abin da yake ga shi kuma kamar a ijtihadinsa kenan ya yi ijtihadi kan kuskure aka daga masa kafa ba kai shi abin nan din kafirci ba illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wa ila Allahil masir na'am
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ubangiji subhanahu wataala yake cewa kul in tukfu ma fi kul in kul in tufuko na'am kul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah Allah subhanahu wataala yake cewa idan kuka boye ya kai annabi Muhammad ka gaya musu kun ga har yanzu dai dan aikan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa na Allah ana aikansa zuwa ga bayin Allah mun yi bayani kan kul din nan jiya da yadda za a cire annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ba abun bauta bane annabi bawa ne qul ga ya musu in tukuma fi sudurikum in kuka boye abin da ke zukatanku aw tubduhu ko kuka bayyana shi ya alamhu Allah ubangiji yana sanar da shi ya alamu sirra wa akhfa lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa in tum menene can suratul baqara wanda muka yi din nan in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu yuhasibukum bihi Allah da muka zo fassara ta sai muka dauko wannan ayar muka hada da ita saboda haka nan ba za mu dade akan ta ba qul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ka gaya musu kuma Allah ya san duk abin da ke sama da duk abin da ke kasa ba abin da zai buya masa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan komai yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranan da kowace rai za ta samu ma amilathu min khairin duk abin da ta aikata na alkhairi mai yawa ne kaɗan ne qad uhdira kamilan muwaffaran gashi nan an kawo shi full a cike a gabansa a gaban ubangiji wa ma amilat min su'in shi yasa Allah yake cewa wa wajadu ma amilu hadira duk abin da ka za gan shi gashi nan a gabanka wa ma'amilat min su'in duk abin da kai mummuna kuma tawaddu ita wannan ran za ta ji ina ma a ce law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tsakanin wannan aikin da ita kanta an nisantar da ita nisa mai yawa ma'ana ba danganta ta ga ita ba ai ko ba zai yi ba ba yadda za a yi kuma ka aikata a ce haka za a yi sai Allah ya ƙara ƙarfafa magana ya ce wa yi hazzirkumullahu nafsa ai wa yi kawwafikumullahu min nafsihi ku kiyaye Allah wallahu ra'ufun bil ibad amma Allah mai rangwame ne ga bayansa iyaka rangwame dan haka yake musu gargadi yake cewa kar su saba masa na'am
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله سبحانه وتعالى يكتوى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل هل ينظر أيك أيك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذو مؤمنين tunda yanzu can an gama maganar muwalatul kafirai biyayya ga kafirai haramun ne sai a dawo maka biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogan muminai sai ka fara da shi sannan ka koma kan muminai aka ce kulga ya musu in kuntum tuhibbunallaha in dai kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni wannan ayatul ikhtibar kenan aya ta jarrabawa kenan sabai suna yin jarrabawa da wannan ayan sun ko kuma sun sa ta babbar aya da mizani ga duk wanda ya zo bayan sahabbai wanda ya ce muku ni mai son annabi ne mai son annabi ne to ga jarabar da aka dora masa ko kuma mai son Allah ne ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallam qul ga ya musu in kuntum tuhibbuna Allah duk wanda yake da'awar yana son Allah in dai da gaske ne ittabi'uni bi tasdiqi khabari wa ta'ati amri wa liktida'u wa liktida'i bi ya zamana ku bi ni ta hanyar gaskata ni da biyayya a gare ni da koyi da ni da nisantan abin da na hana biyayya ga annabi yana cika sharuɗa ne guda hudu ko duk wanda ya ce yana bin annabi to sai ya cika sharuɗin nan guda hudu wayannan sharuɗa guda hudu ne da'atuhu fi ma amar tasdiquhu fi ma akhbar wasjinabu ma naha anhu wa la yubadullaha illa bima wayannan su ne inda ka ce inda mutum yana ce yana bin Allah to ya cika wannan sharuɗa guda hudu yana bin abin da annabi ya yi umarni yana gaskata abin da annabi ya faɗa kana nisanta abin da ya hana kana bautawa Allah da hadisan annabi ko kana cewa kana kokontonsu eh wannan su ne ba za ka tara mutane a farfaji a fili ka ce kana son annabi a lokacin da maza da mata ana rawa ana kiɗa babu hijabi wai shi ma son annabi ne mata tsirara kuma ka danganta shi ga annabi wannan walakanta annabi ne ba za ka ce kana son annabi kana jan wando a ƙasa ba ba za ka ce kana son annabi baka iya sallah ba ba za ka ce kana son annabi kana halara ta yi girgiza kowa da kowa ya halata a haɗu a waje guda abin nan kuma son annabi ne wannan ba shi ne son annabi ba son annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka bi abin da ya faɗa ka gaskata abin da ya faɗa ɗazu da safe a karatun mata na ba da misali na ce ka gane karatun annabin baka gane ba ka yi masa biyayya na ba da misali hadisin ƙuda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ƙuda ya faɗa cikin kwanon ruwan abin shan ɗaya daga cikin ku ya dilmu ya shi kunu ne dan nashi sai ka fito da shi sai ka shanye kunun wannan shine bin annabin ka gane karatun baka gane ba in haka yake shine tsantsan bin annabi annaba ku labarin wata kanwata malali kai baka nan da kai kan kai ka fara kawo min karanta ba na kirata na zo na ce ke an ce in an yi kaza kaza kike ta ce ai ba an ce annabi ne ya faɗa ba ko sai ya take yi ita in kuda ya faɗa kununta in ta danna shi sai ta ce sunna ta daya sai ta fito da shi sai ta sa ta tsotse shi ta ce sunna ta biyu ba dai annabi ne ya faɗa ba har abin jikinsa sai ta tsotse babu ruwanta sai na ce a'a ai wancan da ya faɗa a dannan a cire an cire wurgarwa annabi ya ce ai a wurgar da shi to wannan su ne ahlus sunna kawai ka bi ya inganta hanyoyin isowan sakon annabin gangariya ce eh gangariya shikenan zaka bi wallahi ubadallahi illa bima shara kuma ba zaka bauta Allah ba sai da yadda annabi ya shar'anta aw lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah suwa kake da su da za su koya maka addinin da Allah ba ce saukar da shi ba mu addinin mu annabi yake koya mana shi yasa sallah irin ta annabi muke da ya koya mana sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli ya haura kuma sai aikin haji yace khudu anni manasikakum ku yi irin yadda ko ganin nan a sama kan raƙuma yadda gana yi irin ta za ku yi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني كبيني يحببكم الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى إنكم بيشي الله شما سي سوكو ويغفر لكم جميع ذنوبكم يغفر تامكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله مي غفر ne kenan cikin matakai na neman gafaran zunubai shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kurakure kai dan adam mai kuskure ne yawan rikonka da annabi da bin annabi kana cewa Allah ya gafarta min Allah dai gafarta maka wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim sai Allah ce kul atiiu Allah war rasula ku bi Allah ku bi manzo fa in tawallaw in kuka kibin Allah kuka kibin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku miƙa wuya ba fa hada kufrun al-iraq kufrun fa in tawallaw fa in a'radu an at-ta'a wa lam yanqadu ba miƙa wuya ba aka kafircewa annabi fa inna allaha la yuhibbul kafirin kaga sai aka duba aka ce kin bin annabi kafirci ne fa in tawallau in kuka ibin sa fa inna allaha la yuhibbul kafirin Allah baya son kafiri Allah ka sa mu zama mabiya sunnarka ya Allah na'am alaramma sai aka ce me
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم ونوحا الله شيني يزابي آدم شيني يزابي نوح يزابي آل إبراهيم wannan wajen alamin tana da bayanai amma ku dauke ta a yadda na faɗa za mu zo mu yi taujihinta inna Allah astafa adama Allah shi ya zabi annabi adam ikhtarahu kenan wa nuhan ya zabi annabi nuhu wa ala ibrahim ya zabi iyalan gidan annabi ibrahim wa ala imran da iyalan gidan annabi imran alal alamin akan duniya gaba daya tayi Allah istafa adam saboda mai abul bashar shine wanda yake da girma yake da daraja wanda saboda darajarsa da girmansa Allah ya sanar da shi asma'a kullashi sunakin komai da komai asjadal asjadal mala'ika Allah ya sa mala'iku suka yi sujada a gare shi ya zama abul bashar wannan zaɓi ne ga Allah subhanahu wata'ala annabi nuhu shine farkon rasul da aka aiko saboda tun lokacin annabi adam babu shirka duka ana kan fitra ne sai da aka samu shirka ta fara ya gusa wa ya uka wa nasra waddan wasuwa'an wa ya gusa wa ya uka wa nasra suka zo bagada dallu kathira aka sai aka turo annabi nuhu dan ya kawar da wannan shirka din ya koyar da mutane tauhidi da aqida dama aka yake wannan zabi ne aka masa yazo yayi ta da'awa da autu qaumi laylan wa naharan a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara suka ki yace rabbi la tazar alal ardi ran maza ya baci kenan rabbi la tazar alal ardi minal kafirina da yaran innaka in tadarhum yudullu ibadak wala yalidu wala yalidu illa fajiran kafara wannan Allah ya zabe shi to sai ya zabi ala ibrahim to nan ne wajen sarkakiyar da nake so mu warware gobe ina tashi sai mu shiga sabon karatu su wane ne alu ibrahim alu ibrahim wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ali ibrahim abinda ake nufi da ali ibrahim su ne shi annabi ibrahim kansa shi annabi ibrahim ana kiran ali mutum ana nufin shi din shi karan kansa kamar yadda Allah fara suratu a cikin bakara min ba taraka alu musa wa alu haruna ta'amiluhum malaika ai min ma taraka musa wa haruna ne amma sai aka ce al da kuma yadda Allah ya faɗa game da fir'auna annaru yuraduna alaiha guduwan washiya wa yamata gumus sa'atu adkhilu al ai fir'aunan ne za a ce shiga wasu kuma suka ce a'a al din ana nufin zuriyan gidansa ana nufin zuriyan gidansa kamar yanzu ali ibrahim sune suwaye sune annabi ali ibrahim suwaye sune waye ne ishaq da yaqub da isma'il ko annabi ibrahim duka suna ciki annabi musa da annabi haruna fa ali ibrahim ne ko ba ali ibrahim bane so ai ali imrana da waye ya suna annabi musa ya suna baba annabi musa imran da imran ba annabi musa da haruna ba kenan ita maryam sai ta zama yar uwar annabi musa wa qalan li uktihi qussihi ukti waye ukti musa abasurat bi an junubin eh ya ukta haruna ma kana abuki ra'sau'in kenan maryam mahaifiyar annabi isa kenan yar uwar annabi harun ne kenan an ce alu imrana kenan annabi musa da annabi harun da ita maryam din da karatun ya shiga amma ba haka bane kuma wasu malaman tafsiri sun faɗi haka sun ce ali imran ana nufin musa da harun da maryam tana ciki da annabi isa na ciki saboda wannan ita maryam ita ce uktu musa babansu ɗaya musa ibn imran da, da wace ce da maryam al'alaiha salam bint imran to amma gaskiya imran ɗin daban ne tsakanin annabi musa da maryam shekara ɗaruruwa imran mahaifin annabi musa bai san imran mahaifin maryam ba saboda haka kenan magana mafi inganci alu ibrahim din nan da muke magana su ne harun da musa ai alu ibrahim su ne yaƙub abin nan ishaq ismail dawa yusuf ɗan yaƙub dawa da annabi harun da annabi musa duka tsatso guda ɗaya ne don za mu zo gaba gobe allah ya da zurriyatan ba'adu hamin ba'adin za mu tattauna a kai zai zama dan fara warwarewa a nan ita kuma ali imran a bisa magana mafi inganci shine maryam da ɗanta annabi isa a magana mafi inganci wanda insha allah gobe za mu shiga can ɗin yau na yi babban kamu yau na yi babban kamu na san da zuwansa amma ya mana irin tasu ta malamai mai sarauta honorable hafiz gangaran gafakan auku abokina aminina wanda da shi muka yi gwagwarmaya tun muna ƙanana tun muna tun muna jss 3 allah ya zaɓe mu ya saka mu a harkar mss da ni da malam awwal kuma allah ya taimake mu duk sanda za a yi posting a area unit da area council inda za a tura in zan fita kauye za a tura ni daɗin kowa in Allah ya da daga fan ako za mu je za a ce rubuta hada shi da awwal awwal kumu yadda ake fada daɗin kenan hada shi da awwal kumu malam awwal in za mu tafi comprehensive gurin sa sai a hada mutane in za a taho guda sai a hada mutane sannan akwai wani aure da muke na zumunci shine ranan da malam a matsayin sa na shugaban ya misa zai yi taro nasa in lokacin ya saba sai ya gayyace ni ni sai in tafi da members ina he mu je mu halicce Mrs. ɗinsa shi ma in a waje na zan yi sai a yi har muka gama junior muka tafi senior ni na yi science school shi ya wuce comprehensive haka dai har muka gama duka ana ta wannan zumunci din sannan muka zo muka shiga harkar musabakar qur'ani su bala awwal tare ake ta bugawa duk da cewa su gangaren ne mu kuma Allah dai ya mana mai kyau ya amsa mana Allah ya bamu iko mu zama alarmomi nan gaba shi mala awwal masha Allah yayi 60 da tafsiri ya shiga na ƙasa ya shiga na national ya rike alƙalancin musabaka shi sa irin su duk sanda suka shigo guri a wakiltan al'umma wallahi ba ma so ma muke musu shige mun san wakilci ne mai kyau sannan kuma shi yayana ne a shekaru dan da aka lissafa an gane abin shekara biyu sannan kuma shi babana ne ba ruwanku a wannan karatun yan uwa duk mutumin da ya ajiye duk abin da yake ya tafi gari mai nisa ya je ya kwana don ya karba maka aure mai sunansa ku gaya min sunansa uba ne ko ranka dade baba malam awal cikin zumuncinmu wala ya ajiye duk abin da yake ya tashi ya tafi gari mai nisa ya je ya karba min aure kaga wannan zumuncin iya zumunci na ƙarshe kenan kuma aure yayi albarka alaga ta bala har yau ban baka report ba abun yayi yadda ake bukata Allah saka ma da alkhairi so gaskiya na shi yasa na so ne wannan introduction din kafin abin nan dinmu ya kare kuma zan miƙa wa malam ya saka wannan gurin albarka muna godiya da wannan zumunci kuma ya taho da 'ya'yana ga sunan da tim ɗinsa na media Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya ƙara maka daraja yadda ka yi mana wakilci a wasu abubuwa da yawa a siyasance a addinance Allah ya ƙara ma jagoranci kuma yadda kuka shigo wannan gurin muna nan muna goya muku baya duk gun da kuka ga shine zai zama da alkhairi wallahi mai qur'ani ba zai saka gurin da zai cutar da kai ba wallahi muna mubaya Allah ya muku tawfiki faddala shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi saboda babu lokaci ni dai na kawo malam ziyara ne ba lalle ne dama na hau ko na ce wani abu ba amma malam yayi bayanin alakoki da suke da karfi tsakani na da shi muna fata yadda muke tare akan wannan alaka ya zama har gidan aljanna domin burin kenan ba na manta wata ziyara da suka mini mai daɗi lokacin ummu abdullahi shi malam ya dauke ta lokacin ma yana saudiya suka zo ziyara da shi da malam musa hussein ya dau ummu abdurrahman sai ga su har cikin gida suka ka a lokacin yana allah ya kara albarka saboda haka wannan zumunci mai karfi ne tsakaninmu saboda haka dan na zo ba sai na ce wani abu ba kowa ya gani kuma rayuwa ta albarka a ce akan layin ake har yanzu wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin saboda haka gwagwarmaya da malam yake bayarwa akan sunna idan ka ce dr umar garba dokaji wala ba na tsamma a ƙasar na akwai inda ba a san shi ba addinin allah ne ya ɗaga shi yadda sayid na umar yake cewa mun ɗaukaka saboda addinin musulunci to shi ma malam ya ɗaukaka saboda addinin musulunci kullum ina sha'awa tun muna yaran ya zama an haɗa ni da shi shi ma yana sha'awan an haɗa shi ne amma su malam isa ali sai ga akwai inda ake dan dan zaba a tura sunan a tura sunan su ma duk tare da muka yi gwagwarmayar wadda ba ta yanzu bane su amma su suna dan gaban mu kadan Allah ya kara wa rayuwa albarka abinda zan faɗi ga ku da kuke sauraron karatu shine ku ƙara matsowa kusa da malam domin wallahi duk wanda yake zama kusa da irin su malam to rayuwarsa za ta yi albarka ba kaɗan ba yau duk wanda suka rayu da mutane irin su Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta masa Allah ya karbi shahadarsa za ka gan su mutane ne kala daban idan ka je dorayi yanzu kaga irin kalan mutanen da suka zauna tare da shi a majalisinsa to muna fata ku da kuke wannan majalisi ku ƙara rike majalisin 100 bisa 100 Allah ya ƙara wannan majalisi albarka wannan masallaci Allah ya ƙara masa albarka wallahi idan ba da sanadiyar malam ba irin malaman da suke muku ziyara daga Kano mutum ya taso ya zo wannan masallaci in ba sanadiyar wannan ba malam zai kawo su wannan waje to ku ƙara rike abinku da kyau Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka ga dan sanan ya shahara a layin alkur'ani ya yi fintin kau wata rana muna zaune ne da shi sai ƙara rike hannu muke muna kallon muna Allah Allah kada ya bata harafi ko da ɗaya muna in ya ɗan abana sai mu ji kamar tsikar jikinmu da za ta motsa Allah ya ƙara wa 'ya'yan namu albarka Allah ya sa su ma su tabbata a layin da muke rike da shi kuma ga sunan su ma muna jin daɗi yadda muke abokanai 'ya'yan namu ma duk sun zama abokanan juna kaga rayuwa ta albarka kenan sai kira kira kuma da baku shawara ku da kuke sauraro kira shine ga shi malam da makamantan malam wallahi kasar nan tana bukatan gudumawar malamai ta bangaren siyasa na shiga siyasa ana ta surutu mai ya kai eh, gafaka wanda shi ya rike layin almajirancinsa mana kawai bai ishe shi ba in kudi ne allah ya bashi in kaza ne amma ya shiga siyasa ni na san mai sa na shiga saboda haka malam ku da kuke sauraro ina ba ku shawaran wallahi idan aka ce yau malam ne gwamnan jihar gombe don allah za a samu canji ko ba za a samu ba to me yasa ba za ku goya musu baya ba kuna jiran sai wanda ya zo da kuɗi da biliyoyi ya zo kawai an mai da mu kawai bayi su ba da kuɗi yanzu akan a ce yau malam shi ne gwamna zai gayyace ku shan ruwa zai gayyace mu je shan ruwa gidan gwamnati da kuma wani daban haka yana can ya gayyaci karuwan gombe ya gayyaci mawaka yanzu a siyasar najeriya ta kai ga mawaki ya fi malami daraja wallahi haka ne jama'a ko ba haka ba ne yanzu malam zai zama gwamnan jihar gombe ne da mawaki ya fi ma- ya fi- ya fi malami daraja zai yiwu to yaushe za mu canza ni kullum abin yana damuna ne kadai sai na ce to mutanen ne ma ba sa fahimta sannan abokanan da a wannan wani su zo mu haɗa kai yau mu rika mitin ko da a sati sau ɗaya ko a wata sau ɗaya yau a ce dokta ya zo wancan doktan ma ya zo su malam ahmad musa sun zo wancan sun zo muna da wani ɗaki da za mu haɗu yaya za mu tsabtace siyasosinmu mu musuluntar da ita mu gyara ta amma yau maroki wallahi mai waka kowa ya san lokacin da yake waka yana nan a wani irin ganjaɗinsa yanzu idan mu mu da muke matsayin almajirai wallahi idan muka ya ya gan mu gani mai kyau sai ka ji muna cewa sai wani ko ba haka bane saboda yana da kuɗi da zai bamu ko bai da shi a ina suka samu kuɗin ba wajen yan siyasan ba kuma yan siyasan mai suke na ba mutane ba to malam bai da mutane tambaya malam bai da mutane ni ban da mutane mutane masu hankali ma ko ba haka ba amma an ɗau wa'yansu 'yan hayaniya malam an mai da su su ne wai najeriya mawaƙa ko ta ina kowane gari in ka gan mai hawa mota mai tsada waye ne mawaƙi ko dan fim wanda zai tara mutane ka ga yanzu a wannan ramadan dai da ya kamata malamai ne a ce allah ya ba su abin suna bayarwa ko ba haka ba to amma sai ga ana taruwa gidan dan fim yanzu ana koyawa yara cewa fim babu abin da ya kai shi kenan waka babu abin da ya kai ta sai ga yanzu kowace anguwa ana bude studio na koyon waka ko ba haka ake ba kowace unguwa ana bude studio yara suna sai ga danka baka sani ba shi yana zuwa studio yana koyon waka ya koyi yadda ake waka to idan da malamai ne suka zama ala ra'asul amr don Allah za mu samu canji ko ba za mu samu canji ba ni ku da ku nake magana za ku goyi baya hakan ko ba za ku goyi baya ba ni wallahi kira nake sannan 'ya'yan malaman da talakawa yanzu talaka zai je karanta ya yi digiri ɗinsa atbu makaranta mai wahala ya gama digiri ya dawo wala haka zai zo ya zauna in ya yi sa'a alafat malam ya ɗan sa shi ya ɗan rika karanta da physics da chemistry
ba da kai yake ba
na fata na fahimta a yayi sa'a kenan shi kuma wancan ko sakandare bai gaba ba turancin ma bai iya ba amma saboda ya iya waƙe ɗan siyasa ya ce bana sai wane 2027 sai wane ya iya ihu ya iya nemo karuwai su raka shi a yi waƙa sai ka ji babu daga shi sai sakandare amma sai ya ga mai mai digiri a ba- a ba- a banza don Allah mai digiri ba zai aje shi ba ya hau- ya hau ya hau- ya hau waƙa ba sai shi ba ya hau waƙa su wannan shi ne kira na malam saƙon nan a isar da shi ko ina kuna da awa kuna da abokai yan da'awa da kuke da'awa tare da su to a samu wani forum da za a kawo canji ni kullum abin yana damuna wala wata ran shi yasa idan an ce za mu gyara na shiga siyasar sai naga kuma abubuwan anya ani kaɗai ba zan iya gyara ba sai na buga na yi nan na yi nan sai na sai kai kai na yi rizanin ma gaba ɗaya na me na aje ko ba ya haka ba amma yau inda na duba gefe ga malam zai ce a'a ba za mu yi rizanin ba ga wani malam ya ce ba za mu yi rizanin ba duk mu haɗu sai inda Allah ya mai ya kai mu amma babu wallahi addinin nan ba shine a gaban 'yan siyasa ba na rantsa da Allah baya gaban su addinin nan yadda ƙuri'ar karuwa take a wajensa haka ƙuri'ar waye malami karuwar ma ta fi mutunci a wajensa akan me akan malami Allah ya samu gane ku da kuke sauraron malam da ku nake ina fata kun fahimci wannan shi ko malam a haɗa kai a samu yadda za a samu wani forum malam ɗan wannan abu da muhimmanci don mu kawo al'ummar mu gyara Allah ya sa mu gyara Allah ya sa mu gyara yanzu haka akwai matasa malam masu digiri ustazai sun haddace alkur'ani wallahi suna bukatan gida da mata da mota ba za su samu ba Allah ɗalibanmu matasa da suka haddace ƙur'ani ga digiri ga kaza ga kyau ga tsawo ga fiska ga gemu mai kyau ya iya dangala wando ya iya dangala wando yana ganin mata malam yana ganin kyakkyawa farasol babu inni lima anzalta ilayya min khairin faqirin Allah ya samu dace anan zan dakata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah tabarakallah wannan wannan wannan wannan ziyara din masha Allah tabarakallah an zo mana da manya-manyan tsarabobi naga cikin masu daukan communique na masallaci wanda karshe karshen tafsiri duk za a karanta mana na san suna daga cikin manya-manyan success na wannan shekara din shine ziyarar malam so abinda kuka rubuta don Allah a zauna a saka su a yi nazarin su kuma in Allah ya yarda za mu yi iya kokari mu dabbaka wayannan abubuwa din gafaka mutum ne na alkhairi yana daga cikin philanthropist a wannan gari yana da foundation kuma yana da babbar institution ita ce aksat tana nan a bypass asalinta asalinta daga damaturu take shi da kansa ya tashi ya duba ina ne al'ummarsa tafi bukata ya karanta da qur'ani ya je bude ta a damaturu ya saka boarding wanda cikin 'ya'yanmu akwai ɗanmu a nan ko musa wanda tun daga nan muka ɗauke shi muka yi shi har damaturu ɗin ya yi karatu a gurin ɗan abubuwan da ya faru ya sa aka dawo da makarantar gombe muka ba wa 'yan damatur haƙuri kuma ta zama da mu alkhairi a cikin garin gombe is among the best schools da muke da su boarding kuma abun mamaki mutane kamar sun san mu da shi wallahi bari ku ji wani abun mamaki ga dai malam aliyu nan shi ya san me muke fama sai a bugo min waya daga wani gari sai a ce ana tambaya na kan ɗan da aka kawo min a makaranta ha ni ne mai aksar kenan sai a yi takwatance sai malali ya ce malam fa ake nufi sai mu ce to bari a tura maka namban da za ka kira sai mu tura namban malam to haka alakar kuma a cikin zuciyar mutane ma sai Allah ya sa ta sai a ga wajen kamar ni ne ma mai gurin ɗaliban an kawo kamar waje na aka sai ga uba yana kira yana tambaya na ƴaƴansa a Oxford wani lokaci kuma daga nan tunda muka dan yi wani tsari dukkan ɗalibanmu na nan can muke tura su je ku samu malam awal aje wajen can aje aje a samu malam awal muna fatan yadda aka haddatar da alaramma akalla akalla muna da alarmomi da suka gama a makarantar malam awal daga bude makarantar zuwa nan wallahi sun kai 300 yara 300 alarma sama ko to kan na faɗa ne a ce in rage gara na faɗa a ce ƙara dai to ni yanzu cikin manyan buri na in ga ɗalibai 100 ma na ta wannan addu'a din Allah ya nuna min to malam yana da sama da 300 Allah ya Allah ya sa a sanadiyanka yara 100 da hamsin ɗari biyu ɗari uku su haddace ƙur'ani a sanadiyyanka haba alaga tumala haba alaga tumala rayuwa ta yi kuma mu muka san wahalan da ake sha a makaranta kuma haka aka jajince kan 'ya'yanmu to ina irin waɗannan a ce su zaka ba wa jagorancin kayanka baka ba su ba masu sun nemo suna maka jagoranci su dauke maka wani nauyi a cikin al'umma mala awal Allah ya kara maka daraja Allah ya yi wa zuriyarka albarka wannan ziyaran Allah sa makomanta shine aljanna subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh